أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهبك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ذريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta litinin a yau muna goma sha bakwai ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 17 ga watan uku shekara ta 2025 miladiya ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wadda har yanzu muna cikin sura ta biyu a cikin alkur'ani suratul bakara wadda jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 169 inda allah ta'ala ya mana bayani dangane da cewa yana umultan mutanen duniya baki ɗaya da su ci abin da yake bayan ƙasa mai kyau halal kuma kar su bi hanyoyin shaidan domin shaidan maƙiyi ne a garinsu mai bayyana ƙiyayya a fili iyakar abin da shaidan ke umarni da shi shine yana umarni da abin ki da alfasha da kuma ziga mutum ya faɗi abin da bai sani ba game da Allah Allah ka tsare mu yau insha Allah ta'ala za mu tashi farkon aya ta 170 muna roƙon Allah ta'ala ya mana jagora Allah ya sa albarkacin abin da za mu karanta Allah ya albarkaci rayuwar mu Allah ta'ala ya ce wa idza qila lahum ittabi'u أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون Allah tabaraka wa ta'ala sai kuma ya juyo yana mana bayani dangane da ɗabi'ar kafirai ya ce wa idha qila lahum su kafirai idan aka ce da su ittabi'u ma anzala Allah idan aka ce da su ku zo ku bi abin da Allah ya saukar qalu sai su ce bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana sai su ce a'a ba za mu bi abin da Allah ya saukar ba abin da za mu bi shine abin da muka samu iyayenmu da kakanninmu suna yi za mu bi abin da muka samu iyaye ne suna aikatawa Allah ya ce awalau kana aba'uhum ko da kuwa iyayen nasu sun kasance la ya'iluna shay'an ba sa hankaltan komai wala yahtadun kuma su din ba shiryayyu bane a haka za ku bi su ku kama hanyar bata ko da kuwa ba su hankaltar komai ko da kuwa jahilai ne su din ko da kuwa batattu ne su din kun zaɓi ku bi su a hanyar bata wannan ayar tana nuna mana ɗaya daga cikin manya-manyan hujjojin kafirai na kin bin manzanninsu da Allah ya aiko musu shine cewa suna da abin da ya fi abin da Allah ya turo manzannin da shi shine addinin iyaye da kakanni a ƙa'ida ta musulunci kuma babu wadda yake bin addinin iyaye da kakanni kowa yana bin abin da Allah ya saukar ne iyaye da kakanni ba annabawa ba ne su ba wahayi aka yi musu ba idan suka ci karo ko umarninsu ko wani aikinsu ya ci karo da wahayi to sai a jingine musu kayansu muna fahimta ku sai a jingine musu kayansu sai a bi da abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar to kun ga wannan hujjar subhanallah hujja ce ta kafirai Allah ya nuna mana cewa babu wani manzo ma da Allah ya taɓa turowa face sai waɗanda aka tura musu manzon sun ba da hujja irin wannan Allah yake cewa wa idza qila eh, wa kadhalika ma arsalna min qablika وكذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي fi qaryatin min في nabiyyin qala قرية mutrafuha- من نذير إلا قالوا illa qala mutrafuha- إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال ولو جئتكم قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباؤهم آباءكم
مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون Allah ta'ala yake cewa wa idza qila lahum idan wato wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhiri Allah ya ce kamar haka ne ba mu taba aika wani mai gargadi ba gabaninka a cikin wata alƙarya illa qala mutrafuha face sai majiya dadin wannan garin mazauna wannan garin sai sun ce inna wajadna aba'ana ala ummati sai sun ce ai mu mun samu iyayenmu da kakanninmu akan wata hanya wa inna ala atharihim muhtadun kuma muna nan muna rike akan wato hanyar da suka bi ba canzawa ba gudu ba ja da baya mu yan addinin iyaye da kakanni ne qala sai manzon ya ce da su awalau jitukum bi ahdamin ma wajadtum alaihi aba'akum yanzu za ku bi addinin iyaye da kakanni ko da kuwa na zo muku da mafi shiriya abin da ya fi zama shiriya sama da abin da kuka samu iyayenku da kakanninku a kai ƙalulin na bima ursiltum bihi kafirun sai su ce eh duk da haka mun kafirce mu abin da aka haifu ku da shi saboda haka a su hujjar su kenan da sannan aka yi musu wa'azi to hujjar su guda ɗaya ita ce wannan shine addinin da muka samu iyaye da kakanni a kai wannan shi yasa a Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab Allah ya mishi rahama a cikin littafin shi na kitabun masailul jahiliya allati khalafa fiha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ahlal jahiliya ya kawo matsaloli kusan guda 120 da wani abu zuwa 130 da suke bayani akan miyagun ɗabi'u da al'adun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba wa mutanen jahiliya a kai daga ciki akwai wato riko da abin da iyaye da kakanni suke kai ko da kuwa shine bata ko da kuwa ba shine shirya ba ko da bai zama shirya ba to shi sa ka bibi alkur'ani mai girma zaka ga yadda annabawa suka sha fama da al'ummominsu akan cewa kun zo da abin da ya saba ma iyaye da kakanni sun sha fama duk al'ummar da aka tambaye ta menene hujjarki na yin kaza karshe abin da za su ce shine kawai mun samu iyaye da kakanni suna yi idan ka ɗauki misali da annabi ibrahim Allah ta'ala yake cewa a suratul shu'ara watlu alaihim naba ibrahim واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون Allah ta'ala ya ce watlu alaihim naba ibrahim Allah ya ce ka karanta musu labarin annabi ibrahim iz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budu lokacin da yace ma babansa da mutanansa waɗannan ababen da kuke bauta musu kankumin bayani akai qalu na'budu asnaman suka ce muna bauta mu gumaka ne fa nazallu laha akifin suka ce kuma yadda ka gan mun nan to da gaske muke yi ba wasa ba daga kafa annabi ibrahim sai ce da su to hal yasma'unakum iz tad'un to wai in kun kira su kan suna ji aw yanfa'unakum aw yadurrun suna iya amfanar da ku in kun bi su ko kuma su cutar da ku in ba ku bauta musu ba kalubal ne suka ce a babu ko daya to me yasa kuke bauta musu wajadna aba ana kazalika yaf'al suka ce kawai mun ga iyaye da kakanni ne suna haka kawai mu wasai muka daura akai iya hujjar kenan abin bauta ne an rike shi baya ji in an kira shi baya gani baya iya amfanarwa in an bauta masa baya iya cutarwa in an bijire masa me ya hujjan bauta masa kawai shine iyaye da kakanni suna yi la ilaha illallah wannan ita ce hujjar kawai to kaga kenan ashe wannan a addini bai taba zama hujja wannan bai taba zama wa hujja abinda ka taso ka samu ana yi a gidanku ba hujja bace har sai in ya zama daidai da abinda Qur'ani da Sunna suka zo da shi sai ya zama daidai da qala Allahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam amma in ba haka ba to yi ka ajiye ma gidanku addininsu sai kuma ka kama abin da addinin musulunci ya zo da shi Allah ya samu na fahimta saboda haka Allah ta'ala ya ce wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah idan aka ce da su ku bi abin da Allah ya saukar qalu sai su ce bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana sai su ce mu iya abin da zamu bi shine zamu bi abin da muka saba iyayenmu da kakanninmu akai Allah ya ce awalau kana aba'ukum yanzu ko da iyayensu sun kasance la yaqiluna shay'an ba sa iya hankaltar komai ma'ana shine ba sa iya sanin komai bisa dalilin shi da fahimtansa da kuma sakamakonsa wala yahtaduna kuma ba shi da yu bane su a suratul ma'ida yake cewa wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu ila وإذا rasul قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول وإلى الرسول رأيت qalu hasbuna ma قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون Allah madaukakin sarki yake cewa wa idza qila lahum idan aka ce da su ta'alau ila ma anzalallah idan aka ce da su ku taho zuwa ga abin da Allah ya saukar wa ila rasul ku taho zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi muku bayanin abin da Allah ya saukar eh kaga anan ma wata gaba ce mai muhimmanci da take nuna batancin aqidar yan Qur'ani zalla eh kaga Allah ya ce ta'alau ila ma anzalallahu qur'ani kenan wa ila rasuli ba sunnar manzo Allah kenan ku tawo zuwa ga annabi yayi muku bayanin yaya qur'anin yake ku tawo zuwa ga sunnarsa ta yi muku bayanin yaya me Allah yake nufi da kaza da kaza a cikin qur'ani kaga ai ba yadda za a yi karaba su qur'ani da sunna ba za su rabu ba dole ka dauke su gaba ɗaya ko kuma ka yi da su gaba ɗaya in ka riki ɗaya a cikin su ka bar ɗaya to zaka bata da haka Allah ya ce idan aka ce da su ku taho zuwa ga abin da Allah ya saukar da zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama qalu sai su ce kai ku tsaya ku ji mukan hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana sai su ce mu iya abin da muka samu iyayenmu da kakanninmu akai ya ishe mu ba ruwanmu da wani Allah ya ce manzan Allah ya ce iyaye da kakanni sun ishe mu Allah ya ce awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun ko da kuwa iyayensu ba su san komai ba ko ba akan shirya suke ba a haka za su bi su yanzu a haka za ku bi iyayenku da kakanninku ko da kuwa jahilai ne su ko da kuwa batattu ne su a suratul luqman ya ce awalau kana shaytanu yad'uhum ila azabi sa'id ko da kuwa shaidan ne yake kiran iyayenku zuwa ga wutan sa'ira za ku bi su ku kama hanya to kaga wannan ba hujja bace hujja addini addini qala Allahu qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamwihi addini shine Allah ya ce manzon Allah ya ce sahabbai sun fahimta fahimta iri kaza wannan shine addini alkitabu was sunna ala fahmi salafil umma qur'ani da sunna bisa fahimtar magabata na kwarai Allah ka ba mu ikon tsayuwa akan su na'am sai Allah ya ce ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء سم بكم عمي فهم لا يعقلون Allah ta'ala sai ya ce wa matsalul ladina kafaru Allah ya ce kuma misalin waɗanda suka kafirce mu Allah in kana suka gane misalin su ka matsalin ladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a kamar misalin wanda yake daga sauti ne ga wanda baya jin komai sai kira da sowa da hargowa Allah ya ce summun kurame ne bukmun bebaye ne umyun makafi ne fahum la ya'qilun dan haka ba su hankaltar komai anan idan mun fahimci misalin da Allah ta'ala ya buga Allah ya ce ne wa matsalul ladina kafaru kaga misalin kafirai ne to amma sai aka kawo misalin kuma da misalin wadda ke makafiran wa'azi sai aka ce misalin kafirai in kana so ka fahimce su to kamar misalin wadda yake daga sauti ne ga wadda baya jin komai sai ihu da hargowa da hayaniya muna fahimta ko wake daga muryan shine manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa alihi wasallama wato misalin an buga misalin manzon Allah ne da kafirai ai misalin kafirai da me yi musu wa'azi kamar misalin wanda ke daga sauti ne yana kiran mutum amma shi wancan din bayi gane komai sai ihu da hayaniya shine Allah ya bada misali kamar salul ladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a muna fahimta shine misalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan domin Allah ya bada misali ai mun karanta a farko farkon suratul baqara innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun Allah ya ce su kafirai ɗaya ne a wajen su ko ka musu gargadi ko baka yi musu gargadi ba ba za su imani ba saboda mi Allah ya ce khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa Allah yayi rufi akan jin su da zukatan su sannan kuma akwai yana akan idon su ba su ganin gaskiya kaga kenan ashe duk daga sautin da zaka yi ba za su ji ka ba kamar salin ladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wani da'a summun bukmun umyun fahum la yaqilu Allah ya ce kurame ne su makafi ne su bebaye ne su da aka ba su hankaltar komai duk abin da za ka yi ka nuna musu hanya madaidaiciya to su ba su gane komai in ba ihu ba da hayaniya eh shine yadda wani malami ke cewa wai laqad asma'ata launa dai ta hayyan walakin la hayata liman tunadi yace wannan wa'azin da kai wannan kiran da kai inda rayayye ka kira da ya ci a ce ya ji ka sai dai matsalar wanda kake kiran matacce ne shi wanda kake kira din shi din matacce ne amma inda raye kake kira da ya da ya ci a ce kaji da ya ci a ce ya ji kaga mutum ne yake busa a cikin toka ke ba wannan da wuta za ta tashi saboda haka wannan shine misalin kafirai da kuma misalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yana ta kokarin ya nusar da su hanya madaidaiciya ya nusar da su hanyar imani ya nusar da su tafarkin Allah su ko ba su gane komai in ba ihu ba da hayaniya iya abin da suke ji kenan iya abin da suke fahimta kenan to kaga ko wannan ai jarrabawa ce eh shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake shiga tashin hankali in yi wa'azi ba dauka ba har Allah ya ce masa fala tazhab nafsuka alaihim hasarat karka je ka kashi ka halakar da kanka saboda bakin ciki a kansu la'allaka baqi'un nafsaka Allah ya kunu mu'minin Allah ce me yiwa ka je ka halakar da kanka dan ba su imani ba eh amma Allah ya ce inna sha'nu nazzil alaihim min as-sama'i ayatan fa dhallat a'naquhum laha khadi'in Allah ya ce in muka ga dama za mu saukar musu da wata aya daga sama ko aya shar'iyya ko kauniya wadda dole kawai su rusuna su bi kauya amma wannan ne ganin daman ubangiji ne yasa a cikin mutane akwai masu imani akwai marasa imani Allah ka tabbatar da mu cikin masu imani na'am Allah ta'ala ya ce
يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu Allah sai dawo magana zuwa ga bayinsa waɗanda suka yi imani sai ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga daɗaɗa da tsarkaka kan ababen da muka azurta ku da shi washkuru ni'matallah sannan kuma ku gode ma ni'imar Allah in kuntum iyyahu ta'budun in har kun kasance Allah kadai kuke ma bauta kaga ai jiya mun karanta Allah yayi kira zuwa ga mutanen duniya baki daya cewa in za ku ci abinci ku ci halal tsaftatacce yau kuma sai gashi Allah yana kira zuwa ga masu imani keɓantacciyar kira wancan mun ji kira ne zuwa ga ummatul da'awa wannan kuma kira ne zuwa ga ummatul ijaba Allah ya kira masu imani ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani ku ci daga tsarkaka da tsaftatatan ababen da Allah ya azurta ku da su sannan ku yi godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala in har da gaske Allah kaɗai kuke bauta mawa in har kun tabbatar cewa ba kwa yi ma Allah subhanahu wa ta'ala shirka to ku bauta ma Allah madaukakin sarki shi kadai sannan kuma ku gode ma ni'imar da Allah madaukakin sarki ya yi muku ku ci mai kyau ku ci mai tsafta halal tsaftatacce tsarkakakken abin da Allah ta'ala ya azurta ku da su sai Allah ya ce inna ma harrama alaikumul maitata iyakar abin da Allah madaukakin sarki ya azurta ya haramta muku shine Allah madaukakin sarki ya haramta muku cin mushe cin mushe haramun ne inna ma harrama alaikumul maitata waddama Allah madaukakin sarki ya haramta muku wato shan jini wa lahmal khinziri Allah ya haramta muku cin naman alade wa ma uhilla li ghairi bihi Allah madaukakin sarki ya haramta muku ya haramta ba ya halatta ba Allah ya haramta muku cin mushi ya haramta muku shan jini ya haramta muku cin naman alade ya kuma haramta muku wa ma'uhilla li ghairillahi bihi da duk abinda ma'uhilla bihi li ghairillah da duk abinda aka kira sunan wani ba Allah ba lokacin da za a yanka shi Allah ya ce famanitturra ghaira baghin wala adin famanitturra nan wajen an karanta shi da famanitturra bi kasrin nun ita ce kira'an abu amr da asim da kuma hamza akwai kira'an famanutturra famanutturra bi dhammin nun wannan shine kira'an sauran malamai na kira'a famanitturra ghaira baghin Allah ta'ala ya ce duk wadda wato ya shiga cikin matsi ya shiga cikin wani irin hali na yunwa ghaira bagin ba mai zalunci ba wala adin ba mai ketare iyaka ba fala ithma alai to babu laifi akan su ci waɗannan ababen da aka haramta din inna allaha ghafurur rahim lallai Allah mai gafara ne Allah mai jin kai ne Allah yana nuna mana cewa ya haramta mana waɗannan nau'uka na abubuwa daga ciki akwai mushe da jini da naman alade da duk abin da aka kama sunan wani aka yanka wanda ba Allah ba subhanahu wata'ala to amma kuma saboda sauki na ubangiji da saukin addinin musulunci Allah sai nuna mana cewa duk wanda ya shiga cikin wani irin yanayi ya shiga cikin wani irin hali da babu yadda ya iya cewa dole ya ci wannan a mushe ko ya sha jini ko ya ci naman alade to babu laifi a kansa matukar ba ketare iyaka ko wuce iyaka zai yi ba ko kuma ya kai zuwa ga wato yin ganganci da kuma saba ma Allah bisa ganganci da raɗin kansa to Allah ta'ala ya ce to wannan babu laifi a kan shi saboda ka'ida ta musulunci ta ce abdaruriyatu tubihul mahzurat lalura takan halatta haram sai dai duk abu duk abin da aka ce haram ne to yana nan a hukuncinsa na haram ko da lalura ta halatta shi to tana halatta shi ne gwargwadon bukatun da laluran take da ita yanzu ana nuna mana mutum ne ya shiga masu yunwa ba komai a kewaye da shi sai mushi yanzu abin da zai yi shi ne sai ya gyara zama ya zauna ya kawar da wannan mushi ya cinye shi tas sai ya ji ya ƙoshi eh yawa ai mai yiwa yi wani zai iya tsintan kanshi a halin tafiya ko wani abu makamancin haka ai Allah hakimun ne alimun ya san cewa dole akwai wanda zai iya shiga cikin wannan matsi zai iya shiga cikin wannan halin shi yasa ya saukar da hukuncin ma kafin ka shiga ciki to kaga yanzu bukata ta kama ga yunwa ga shi ba abinci sai mushen kaji guda biyu sai ci guda ɗaya ya koshi to haramun ne kuma ya ce bari in ta kwande saboda ba san yadda gaba za ta haifar ba saboda lalura tana zama halalli gwargwadon bukatar da lalurar take da ita idan bukatar ta kawu to lalurar ita ma ta kawu ta haka hukunci kuma sai ya koma kan hukuncinsa na asali kaga wannan kuma shi ne saukin addinin musulunci babu wahala a cikinsa duk wanda kaga ya wahala addinin musulunci to ya kasa fahimtar musulunci amma duk wanda ya fahimci musulunci to ba zai taɓa shan wahala a cikin addinin musulunci ba saboda haka addinin musulunci addini ne wanda yake mai sauki bai da wahalar bi duk wanda ya kasa bin addinin musulunci to shine ya sanya ma kansa wahala a cikin musulunci saboda haka waɗannan ayoyi guda biyu suna nuna mana Allah yana nuna mana mu ci masu kyau tsaftatattu cikin abin da Allah ya azurta mu da su sannan mu yi godiya ma Allah sannan kuma ya jero mana wasu daga cikin ababen da Allah ya haramta mana subhanahu ta'ala a matsayin mu na bayin shi musulmai daka za mu takaita akan su insha Allah ta'ala gobe in Allah ya kai mu za mu sake maimaita su mu kuma cire darussan da ke cikin su domin suna bukatan bayanai masu faɗi kwarai da gaske saboda haka muna roƙon Allah ta'ala da ya sanya albarka cikin abin da muka gabatar abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada ba mu ikon aiki da shi inda muka yi kure ko tuntuɓin harshe muna roƙon Allah ya yafe mana Allah ya gafarta mana Allah ya ji kan magabatanmu abinda muka gabatar na ibadu Allah muna roƙon ka karba mana wanda za mu gabatar nan gaba Allah ka jagorance mu a ciki Allah ka tsawaita rayuwar mu cikin alkhairi da imani da albarka lokacin da ka tashi karban mu ka karɓi mu kana mai yarda da mu Allah ka yi mana albarka sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين.